أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد أمتك بدأ درس من اللغة العربية لونك كرنت للتافي التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرمية mun tsaya darasi na baya inda muka tattauna kan babi na al'af'al wa anwa'uha muka yi magana kan ahkamul fi'l yanzu za mu tashi a nawasibul mudari' قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو amma nassin matin kenan shi ibnu ajurrum a nan ya gwada mana cewa wato abubuwa unwanin darasin shine na wasibul mudari yadda muka yi magana a baya shi fi'ili mudari'i shi marfo'i ne me yasa ya zama marfo'i asharul aqwal dai akwai aqwal na malamai lugha da yawa أشهرها دي شيني تشوى لتجرده من الناصب والجازم شيني وأن التجرد دي شيني عامل إن دي جاوما مضارع رفع تنمنا مجانا حالا شنو فرقه باي الرفع عني الحالة الأولى شيني أن يدخل عليه ناصب تنواصب المضارع شيني ما لا يكاوز سوق داقوما فالنواصب عشرة su guda goma ne wanda kowanne a cikinsu in ya shiga cikin fili mudari'i zai jawo mai hukunci na nasba ya fara da cewa an an kuma ita ce ummul babi ita ce mai wannan babin gaba ɗaya na nasba sai lam da idan da kai da lamu kai da lamul juhudi ta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au su guda goma zahirin yanda shi ibnu ajurrum ya gwada cewa shine wa'innan ahruf guda goma dukkan su tansibu bi nafsiha ma'ana su suke jawo nasban da kansu wanda ɗaya daga cikin ƙauli ne na madrasan da yake bi madrasan kufawa wanda tun a muƙaddima mun faɗa cewa ala tariƙi kufatin shadda yada shi tariƙan kufawa fi rajjahawa to sharih shi kuma muhiddin abdulhamid ya ce wa aqulu dama uslubin sharhin shi na ƙala a ƙulu ne almatin ya ce ya kawo maganan matin da cewa ƙala shi kuma sharhin shi yabda bi a ƙulu ya ce al'adawatu lati yun sabu ba da halfi'ilul mudari'u asharatu a harufin ya ce adawat wato jami'in ada abubuwan da suke jawowa a yi mafi'ili mudari'i a ɗaga shi daga hukuncin shi na da na farko wanda shine rufa ya koma kuma nasba in wayannan awamil din sun shiga ko ɗaya daga cikin su ya shiga cikin fi'li mudari'a yace wayannan harfofi guda goma su suke jawo amma wahiya ala salasati aqsamin zamu kasa su gida uku القسم الأول اسم ينصب بنفسه kashi na farko wato bangare na farko shine bangare wanda shi da kanshi ne yake kawo nasba mafi'ili mudari'i tuna da fi'li mudari'i marfu' bisa ya zama marfu' li tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi shine wannan amil din ma'nawi shi ya jawo mai rafa to in nasibi ya shiga jikin shi annawasib din nan an kasa su gida uku al-qismul awwal yansibu bi nafsihi wannan qismi na farkon shi da kanshi ne yake jawo mafili mudari'i nasba ba wai wakiltan wani amil yake yi ba القسم الثاني كما قسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا بنغري نبيو كشي نبيو كما شيني واندا ينصب ينا جاو نصبا مفعلي مضارعي بأن دا أن إن مضمرة واندا تكي كزن شوا أبوي تكي جوازا اسمي نبيو كان القسم الثالث شيني قسم ينصب بأن مدمرة ينصب بأن مدمرة بعده وجوبا كشينا وكما shine wanda yake nasba da an mudmaratan ba'dahu wujuban an ne amma boye take to wannan saboda ita da yake an ita ce ummud babi sai ya zama tana da wani hukuncin da take bantu da shi wanda sauran yan uwanta ba su da shi ɗaya daga ciki shine wannan aiki ɗin da take yi a bayyane ko a boye to malam zai mana magana kuma akan alkismul awwal huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudari'a bi nafsihi ismi na farko wanda shi yake jawo mafi'ili mudari'i nasba da kanshi ba wakiltan wani yake yace su din wayannan wannan ismin su guda hudu ne fa arba'atu ahrufin harfofi guda hudu ne suke nasbin fi'ili mudari'i da kansu yace wahiya sune an na farko an na biyu lan na uku izan na hudu kai yace amma an fa harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin yace na farko dai ita ce an ita kuma an harfi ce ta masdar yasa ta zamanto harfu masdarin saboda li'annaha tusbaku ma'a ma ba'daha bi masdar an ta zamanto wato harfu masdarin saboda da ita da abun da ta shiga jiki fi'ili mudari ana iya haɗa su duka a mai da su zama masdar ɗin fi'ili kamar yadda zai zo a misali bayan wa nasbin kuma ita ɗin da har yanzu an ɗin harfu nasbin ne me yasa ta zama harfu nasbin wadih saboda fi'ili mudari'in da ya zo gabanta tana jawo mai nasba bayan da kamun ta zo yana da rufan shi wastiqbali kuma har yanzu an ɗin harfu istiqbalin me yasa ta zama harfu istiqbalin saboda tana gwada abin da zai faru ne a mustaqbal aikin su siyin da saufa take to misalin shi yace misaluha qawluhu ta'ala ya fara da misalin an yace atma'u an yaghfira li atma'u an yaghfira wajen da yake nema shine an yaghfira yaghfira kaga fi'li mudari'i ne kamun an ta shiga jikin shi yaghfiru ne fi'li mudari'i marfu' amma da an ta shiga jikin shi ita kuma an din harfu masdar sai harfu masdarin sai zamanto da an yaghfira a lokaci da ta harfu masdarin ne kuma harfu nasbin wa istiqbalin ta yaya ta zamanto harfu masdarin saboda an yaghfira zaka iya hada su atma'u atma'u ghufrana rabbi ko kuma fi ghufrani rabbi duka saboda an din da fili mudari tusbaku bi masdar za a ɗauke su duka da an ɗin da fi'ili mudari ɗin du'a mai da su masdar kaga shine ma'anan harfu masdarin wa nasbin ta zamanto harfu nasbin saboda kuma da ta shiga fi'ili mudari ɗin ta jawo mai nasba bayan da kuma raf'a ne da shi wastiqbalin har yanzu tana gwada istiqbal kaga misali na farko kenan wallazi atma'u an yaghfira li yaghfira fi'ili mudari mansubun bi an منصوب بأن وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة مثالي نبيكم شيني تيوم أبنجدي وأخاف أن يأكله الذيب أجا يأكل فعل مضارعين منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عندكم هريان زي تعرف مصدر ده نصب ده استقبال حرف مصدر سبو ده تسبك مع بعدها بمصدر حرف نصب سبو ده تنين نصبي استقبال كما للدلالة على الاستقبال مثالي نوك كما إني لا يحزنني أن تذهبوا به تذهبوا كغفعل مضارعين yana daga cikin al'af'alul khamsa aw al'amsilatul khamsa wanda jazman su ko nasbin su hasfun nun ne kaga nan tazhabu fi'li mudari mansubun bi an علامة نصبه حذف النون سبود لأنه من الأمثلة الخمسة كوكم من الأفعال الخمسة في مثالي نكرشيشيني وأجمعوا أن يجعلوه أن يجعلوه يجعلوا فعل مضارع أصلين شيا كما تيزم يجعلون كما يند نباينشي يا كما تيزمن تذهبون سودينا دقيتين أفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة da an ta shiga jikin shi sai ya zamanto kuma dama mun sani a baya hukuncin al'amsilatul khamsa shine cewa tunsab wa tujzam bi hasfin nun dan haka to nan sai ya goge sai ya zamanto ta zamanto ya ja'alu fi'li mudari' mansubun bi an alamatu nasbihi hasfun nun kaga wannan khulasan magana kenan akan harafi na farko akan kashi na farko na harfofi guda hudu wanda suke nasbin fi'ili mudari'i da kansu ba wakiltan wani suke yi ba na farkon su shine muka gama bayani akan shi shine an wanda sharih ya gaya mana yanda yake kuma da amsidan shi sai na biyun su shine lan ya ce wa amma lan fa harfu nafin wa nasbin wa istiqbali ya ce na biyun shine lan lan ita kuma harafi ce harafin nafi ne wa nasbin wa istiqbali ta zama harfu nafi saboda tana kore abin da yake zuwa bayanta ne shine ma'anan nafi wa nasbin ta zama to harfu nasbin saboda tana yin nasba ma fi'ili mudari inda ya zo bayanta tana nasbin fi'ili mudari shi yasa ta zama to harfu nasbin wa istiqbalin har yanzu kamar yar uwanta dalalati alal mustaqbal yace misalin shi wa misaluhu qawluhu ta'ala lan nu'mina laka misalin shi shine cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala lan nu'mina laka kaga nu'minu fi'li mudari'i ne idza tajarrada min an-nasibi aw idza tajarrada min an-nawasibi wal jawazimi yakunu marfu'an zai zamanto da raf'an shi amma anan lan ta shiga jikin nu'minu sai ta mai da shi ya zamanto nu'mina shine ma'ana harfu nasbin ta jawo nasba mu fi'li mudari'in bayan da damma har yanzu kuma harfu nafi yuminu ko tuminu ko numinu duka ya dullu ala cewa yan isbati ne kana tabbatar da wani abu lan da ta shiga jikin shi sai ta mai wa'annan ayyuka guda uku ta mai da shi bayan da tabbatarwa ne ta mai da shi korewa ne nominu muna yin imani lan numina ba za mu yi imani ba kaga cewa ba za mu yi din nan ba shine gwada mustaqbal din da take saboda ita harfu istiqbalin eh al-fathatu zahira da yake kan numina shi kuma shine nasbin da lan ta jawo mata da uku kuma shine eh nafi korewa da take yi da akwai isbati landa ta zo sai ta kawo nafi ta kore abin da ake ta kore hukunci na biyu kuma da yana da rufa'an shi tun da jawazim ko nawasib ba su shiga cikin fi'ili mudari din ba ita landa ta zo ita harfin ne nasib sai ya zamanto harfu nasbin ne sai ta zamanto ta jawo mata nasba wastiqbalin kuma saboda gwada istiqbalin misali na farko kenan ka gano mina أنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة جزمي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مثال نبيكم شيني لن نبرح عليه عاكفين نبرح كذا فعل مضارعين منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عليه سنن نبرح سبود نبرح ينا دقيتين يوم كان to akifina kuma khabar dinta kaga shahid din shine nabraha fi'li mudari' mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathatu zahir sai misali na karshe shine lan tanalul birra tanalu fi'li mudari' a kaidan shi tanaluna yana daga cikin al-af'alul khamsa to lan ta shiga jikin sai zaman to fi'li mudari' mansubun bilan علامة نصبي حذف النون والواو الواو فاعل البركما مفعول به wannan misali shine na ƙarshe akan magana akan harfi harfin lan sai kuma na uku wanda dama sharih ya kassama su gida uku aqsam guda uku al-qismul awwal qismun yansibu bi nafsihi yace su guda hudu ne na farko an na biyu lan sai yanzu za mu shiga na uku shine idan ya ce wa amma idan fa harfu jawabin wa jaza'in wa nasbin ya ce idan ita harfu jawabin ne tana zamantowa harfi ne na jawabi akan wani tambaya ko amsa akan wani abu wa jaza'in tana zamantowa kuma harfi na sakamako har yanzu wa nasbin kuma tana jawo ma fili mudari'in da zai zo bayanta tana kawo mai nasba amma ita tana aiki ne da sharuɗanta guda uku shine wanda sharih ya ambace su da cewa wa yushtaratu li nasbil mudari'i biha thalathatu shurutin don ka jawo fi'ili mudari ɗin da yake bayanta ka sa mai nasba sa mai fata yana da sharaɗi guda uku kamun izan ta sa ma fi'ili mudari nasba sai an samu wayannan sharaɗoɗi guda uku yace al'awwalu an takuna idan fi sadri jumlatil jawabi na farko dole izan za ta yi tasadduri wajen jumlan jawabi dole da ita za a fara wajen jawabi na farko kenan at-tasaddur in izan bata zamanto bata samu tasaddur ba a jumlatin jawab to nan kuma sharadin farko bai samu ba na biyu sharadi na biyu an yakuna al-mudari'u al-waqi'u ba'daha dallan ala al-istiqbali mudari din da zai zo bayan izan kamun ita ta jawo mai nasba dole sai ya zamanto ya dullu ala al-istiqbal in ya gwada da ko kuma hadir to wannan sharadin shi ma ya kauce kyan sharadi na biyu sharadi na uku wajen aikin idan nasba mafili mudari shine Allah yafsila bainaha wa bainal mudari fasilun ghairul qasami aw nida'i aw la annafiya sharadi na uku na ƙarshe akan aikin idan ta zamanto nasiba shine kar wani abu ya shiga tsakaninta ita da fi'ili mudari inda zai zo bayanta in wani abu fasala baina wa bainal mudari abun kuma ya zamanto ba ba rantsuwa bane ba kasan bane ba ba nida bane ba kira bane ba la na nafi bane to ba za ta yi nasba sai dai mudari'in ya zauna a nan da rufa shi ba wai in wayannan sharuɗan ba su samu ba za a ce a'a ba za a yi aiki da ita ba a'a ita din za ta zo a larabci amma kuma ba za ta yi aikin nasban ba mudari'in sai dai ya zamanto da raf'an shi to anan fawasil din da ya ambata ghairul qasami aw nidai aw la nafiya al asl shine al qasam din ne kawai sauran fasli da su duka sabani ne wajen malamai yace to kaga wayannan sharuɗoɗi guda uku wanda harafi na ƙarshe a wannan bangare wanda ismi ne na wanda shi yana aiki ne yansibu bi nafsihi wanda su ne ahruf guda hudu an walan wa idan wa kai to yanzu idan din shurut din ta guda uku ga suna an takuna idan fi sadri jumlati jawabi الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال والثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية شين شرطا تقول تكون تزمنت تنا صدر جملة الجواب ta zamanto mudare din da zai zo bayan ita dalun alal istiqbal kar ya gwada yanzu ko kuma mamadi na uku kuma kar wani fasil ya shiga tsakanin ta ita da fi'ili mudare ba komi in wannan abun da ya shiga tsakanin ya zamanto kasam ne rantsuwa ne ko kuma ya zamanto ne da ne ko kuma la'an nafiya wannan ba zai hana ta aiki ba in ɗaya daga cikin wayannan uku ne misalin wanda ya cika wannan sharuɗa misalin da ya cika wannan sharuɗan shine yake faɗi cewa kaman kana magana da wani ɗan uwanka ya gaya maka cewa sa'ajtahidu fi durusi zan yi ƙoƙari zan sa himma a cikin karatukana ko kuma darussukana fataqulu kai sai ka bashi amsa fataqulu lahu idan tanja kaga idan dinnan tanjaha fili mudari din mansubun ne bi idan me yasa ya zamanto mansubun bi idan saboda idan ta samu sharuɗan ta guda uku duk sun cika ta zamanto fi sadri jumlatil jawab ba fara da wani abu ba sai da ita ita da ita kai tasaddur na biyu kuma mudari din da ya zo bayan ta wanda shine tanja ya dullu ala istiqbal yana gwada eh cewa da dan uwanka ya ce maka zai yi kokari a karatun shi kai ka bashi amsa da cewa idan tanja ma'anan shi in kai kokari to in dai haka ne zaka ci nasara zaka za ka ci jarrabawanka ko za ka dace a karatunka kaga ya dullu alal istiqbal tan jahadin yana gwada mustaqbal kaga sharadi na biyu sharɗi na uku kuma lam yafsil bainaha wa bainal mudari shay ba wani abun da ya shiga tsakanin idan din da fi'ili mudara dama su ne sharuɗanta so sai ce kaga misalin wanda ya cika sharuɗa kenan ya cika sharuɗa guda uku na idan misali kuma na biyu wanda ya cika sharuɗa amma sharaɗi na uku fasala bainahu wa bainal mudari fasil ne kuma kasam sharaɗi na uku wanda aka ce zai yiwu in ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne suka shiga tsakanin izan da fili mudara ba komi ba zai hana ta aiki ba wanda su ne da ƙasam da nida da la annafiya to misalin wanda aka yi faslin shi da aka yi faslin izan da fili mudara amma kuma ƙasam ne fasli tsakaninsu ya shiga tsakaninsu ya raba shine kaman dai ka bada amsa din maimakon ka ce idan tanja sharuɗa duk sun gama cika guda uku sai ka ce idan wallahi tanja to wallahi tanjahan nan zaka ce tanjaha ba zaka ce tanjahu ba me yasa saboda e ga fasil nan wani abu yayi faslin tsakanin izan da fi'li mudari amma kasam ne ba komi ba zai hana ta aiki ba na farko kenan na biyu kuma min alfawasil din da wanda ba sa tasiri wajen canja hukuncin izan ko wajen aikinta shine kira almafsulati bin nida misali shi kaman ka ce raddan ala wanda dan uwanka da ya ce maka sajtahidu fi durusi wajen amsa sai ka ce mai idan ya muhammadu tanjaha in sunan wannan wanda kuke magana da shi muhammad kaga ka ce idan ya Muhammadu tanjaha tsakanin idan da tanjaha ya Muhammadu wato nida ya shiga ga harfu nida ga munada wanda shine Muhammad sun shiga tsakani sun yi fasli tsakanin idan da tanjaha amma ba zai hana ta yake ba zaka ce idan ya Muhammadu tanjaha wannan fasil din baya tasiri da shi da wanda misalin da ya riga shi na rantsuwa kasam ka ce idan wallahi tanjaha kaga tanjahan ya yi aiki duk daga fasil ɗin ƙasam ne in ƙasam ne ba mu matsala tanjaha idan zai yi aiki a kan tanjahar shi sai na ƙarshe kuma a cikin fawasil ɗin da wanda ba sa tasiri wajen canja aikin idan a fi'ili mudari wanda shine nasba shine la annafiya misalin shi ka ce amsa akan wannan sa shaidu fi durusi sai ka ce idan la ya khiba sa'yuka kaga idan da sa'ayuka idan da ya khiba fi'ili ne la ya shiga tsakanin shi laɗin kuma nafiya ne da ta shiga kaga bata hana aikin ba sai aka ce idan la ya khiba sa'ayuka a ce ya khibu ba wai a yi mura'atin fasil ɗin cewa la an nafiya ne ha daga cikin la la da ƙasam da nida su ba su hana idan aiki a cikin fi'ili mudari'in da zai zo bayan nan baya ba zai hana ta ta bashi nasba ba ko kuma ka ce idan wallahi la yadhhaba amaluka dayan kaga idan ga wallahi ya shiga tsakani ga la nafiya ta shiga tsakani amma bai hana kuma yadhhaban ya zo da nasban shi ba idan sai da ta yi aiki a jikin shi duk da wa'innan fawasil din da suka shiga tsakani saboda ba su da ƙarfin da za su iya raba tsakani wanda dama sharadi na uku ne wanda shine Allah ya fusila bainaha wa bainal mudari'i fasil fasil din na aka ce ba komi in kasam ne rantsuwa ne ko ni da ko la annafiya in ɗaya daga cikin ukun nan ba zai hana izan aikinta a jikin fi'ili mudari'i wanda za ta jawo mai nasba ba misalin kuma wanda yake gwada wanda sharɗi ya saba musamman sharɗi na ƙarshe wanda shi ne ka gwada ta gwada istiqbal sharɗi na biyu shi ne ta gwada rashin istiqbal kamar wani ya ce maka inni uhibbuka sai ka ce idan tasduku za ka ce tasduka me yasa saboda wannan tasduku la yadullu ala istiqbal baya gwada istiqbal shi yasa idan ba za ta yi aiki ba wanda sharadi na biyu ne karya sharadi na farko kuma na idan shine ka kawo wani abu kai fasli ko ya yake ka cire izan din ta zamanto daga sadrin jumla din ka saka wani abu ya zamanto shine yayi tasadduri maimakon izan kana yi kana yin haka ka yi ikhlali da sharadi kenan ɗaya daga cikin shurut ɗin idan wajen aikin nasba a jikin fi'ili mudara kaga wannan shine harafi na uku wanda malam ya ambata a qismul awwal al qismul ladhi ya'malu an-nasba bi nafsihi wanda sune an da lan da idan wanda idan yanzu mun gama bayani akan ta da sharuɗanta da duka malam ya ambata da amsilan wa'inda suka cika shurut ɗin da kuma wa'inda ba su cika ba sai harafi na hudu na ƙarshe a wannan ƙismin wanda shi ne harfu kai ya ce wa amma kai harfu masdarin wa nasbin ya ce kai wato harafin kai harfu masdarin harafi ne na masdar wanda ya dullu alal masdar saboda shi da abin da yake bayan shi yusbaku bi masdar za a iya juya su zamanto sun ba da masdari wa nasbin kuma harafi ne na nasba saboda in ya shiga jikin fi'ili mudariya yana mai nasba yace shi ma yana da sharadi wa yushtaratu fi nasbi biha an tataqaddamaha lamu ta'lil lafzan sharadin aikin ta tayi nasba shine lam lamu ta'lil wato lam din da take gwada illa ko saboda kaza ta shiga jikin wannan kaidin lafzan ko taqdira me ma'anin takdiran shine kai niyyan cewa eh akwai lam din duk da a lafazin baka saka ta ba wato wani babi ne wanda na innamal a'malu bin niyyat yake shiga har cikin abwab na lugal arabiyya akwai inda za ce maka in kai niyya ko da harafin baya nan ya rage dai kai tsakaninka da Allah da larabcinka in kai niyya hukunci zai canja in baka yi niyya ba hukunci ma zai canja to shine misalin nan kai a ce maka sharadin aikin ta nasba shine an ta taqaddama halamu ta'lil lafzan aw taqdiran lamu ta'lil ta shiga jikin kai din nan lafzan a ganta sai a ce likai ko kuma taqdiran a ga kai zalla amma wai mai magana ya zamanto ya kaddara lamu ta'lil ina wal a'malu bin niyyat misalin shi lafzan shine likai la tasau kaga li kai din kai din ga ta nan la lam talil ta shiga jikinta sai ta zamanto lafzan ne lafzan sai zamanto kuma ta asau fi'ili mudari ne kai din da li kai din kai da lam din ta shiga jikinta lamu talil sai zamanto ta sa mata nasba ko kuma ta taqaddamaha ko kuma lamu talil din ta zamanto ta riga kai ga ta nan ta zama maimakon kai ta zama li kai amma taqdiran ne ba za a ga lam ɗin kamun kai ɗin ba kawai ƙaddara za a shi ne ƙauduhu ta'ala kai la ya kuna julatan kaga ya kuna ya zama tufili mudari a mansubun bi kai amma kuma saboda akwai lamu talil don wannan kai ɗin ba za ta yi aiki ba sai ka ƙaddara mata lamu talil kamun nan ko kuma gashi nan ya zama a fili lafzan ana ganin lam ɗin kamun kai ɗin don kai ɗin tana da ahkam ne da yawa kaga kai tana zamantowa harafin jarra to in ta zamanto ba ba ba ba nasba take ba abin da yasa ta zamanto za ta yi nasba saboda wannan lam din yana shiga tsakaninta lam din in ya zamanto kamun kai sai gwada maka dole wannan kai din ta zama nasiba me yasa za ta zama nasiba saboda me yasa za ta zama nasiba ba za ta zama jarra ba saboda ai lamu ta'lil harafin jarri in ka ce kai ɗin da ya biyo bayan ta ma ya zama harafin jarra zai zamanto an samu harafin jar ya ƙara shiga harfu jar ɗan uwan shi kuma wannan ba zai yiwu a lugar arabiya ba zai yiwu kawai ka kawo harafin jar ka shigar da shi kan wani harafin jar kuma su ce za su yi wani abu shi yasa wannan kai ɗin in za ta yi nasba dole sai ta zamanto lamu ta'lil ya shigo kamun ita dan ya cire wannan rudarwan na cewa za ta zamanto jarra ce ko kuma nasiba to in ta lamɗin ya zo lafzan kaga yana gwada cewa kai a nan nasiba ce ba jarra ba tunda da jarra ne da wani harafi dan wanta ba zai shiga jikinta to kaga wannan a takdirance tana aiki kenan akan akan akan abubuwa guda uku ne ya shafi kai ta yi in za ta yi aiki za dole lamu talil ya shiga jikin ta sharadinta na farko kenan shigan nan ya zamanto lafzan ko kuma takdiran misalin lafzan shine likaila ta sau misalin takdiran shine kaila ya kuna dulata to in kuma wannan lamɗin ba ta shiga jikinta ba la lafzan wala takdiran to kai ɗin za ta yi aikin nas ba amma ba da kanta ba ne sai dai ta zama wakiliyan ummul babi wanda ita ce an shine ma'anin cewan shari'a sai ta zamanto in ta yi haka sai ta zamanto kai ɗin ita ce harfu ta'lilin ɗin ba lam ɗin da ya shiga jikinta ba shine ma'anan cewa cewan shari'a dai fa idza lam tataqaddama allamu lafzan wala taqdiran kana nasbu bi an mudmaratan wa kanat kai nafsuha harfa ta'lilin din wannan kai ɗin ga ta nan ta zo ta shiga jikin fi'li mudari ta yi nasba kuma ba a ga ba ba babu wannan lamu talil din la lafzan wala taqdiran ba ganta lafzan ba me maganan kuma yace shi bai kaddara ta ba to shikenan sai ta zamanto tana aiki ne amma bin niyabati tana aiki ne amma ba da kanta ba ta fita daga wannan qismi wanda shine qismul awwal wanda harfofi suke yin nasba da kansu ba wai wakiltan wasu suke yi ba to in ta zamanto kai ga ta nan ta zo ba ta ba lam lafzan babu wato lamu talil ba ta zo lafzan ba ba ta zo takdiran ba ga ta kuma ta yi nasba sai ta zamanto ita din kanta ita ce harfu talilin amma daidai lokacin da ta yi nasban nan ba ita ne ta yi nasban ba ta yi ne a maimakon an ita wakiliyan an ne akwai an aboye a wajen an mudmarata to wannan shine khulasan qism al-awwal na babin nawasib al-mudari wanda sharih muhid sheikh muhiddin abdul hamid ya kasa su gida uku yace qism al-awwal wanda yansibu al-fi'l al-mudari bi nafsihi ya ambata mana su su guda hudu an walan wa idan wa kai kowanne da misalin shi to za mu tsaya nan darasi na gaba insha Allah za mu ɗauki al-qism sani wanda shi kuma shi ne ya amalu annasba bi wasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan wanda shi baya da baya da tsayi harafi ne guda daya sai kuma alqismu salis wanda shi kuma yansibu al-fi'l al-mudari'a bi wasitati an mudmaratan wujuban wanda su kuma huruf ne sauran guda biyar din tunda hudu ga sunan ta amalu bi nafsiha da kuma ya amalu ba da an mudmaratan jawazan sauran guda biyar ɗin kuma ta amalu ba da an mudmaratan wujuban sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله شي gaban karatun nahu ajurmiya kashi na 11 kenan aka saurara tare da sayyidi mubashir bin maulana shek tayar usman bauchi wanda darul ulum suka dauki nauyi karkashin jagorancin shi sayyidi mubashir bin maulana shek tayar usman bauchi domin nan man karin bayani ayatin tubu mu a wannan namba kamar haka 07037785777 ai sauraron lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu